أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركة مودساكي حقوة a wannan masallaci na juma'a da muke gabatar da daura amma yanzu za mu gabatar da nasiha ne duk da yake lokaci ya dan fara ja muna fatan yan uwa a ƙara haƙuri dan uwa takwara sheikh abdulmalik buhari ya gabatar da nasiha mai gamsarwa wadda kuma ta shafi ɗabi'o'inmu wanda wa'azi ne wanda ake ce masu magiyar kan hanya domin waɗannan cututtuka na gigara da gulma da zage-zage a fatun lisan suna da yawa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi to maudu'in da muke son mu tattauna a kansa maudu'i ne mai faɗi kwarai da gaske amma insha Allah ta'ala za mu samu mu faɗi waɗansu nuktoci masu muhimmanci wanda za su zamanto fitila wadda za ta yada ya don faɗaɗa wannan maudu'i muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi kyakkyawan ƙarko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya maudu'inmu shi ne za mu tattauna kan hanyoyin da turawa suke bi wajen rage al'umma ta duniya wato rage al'umma ta duniya da hanyoyin da turawa suke bi da kuma manufofinsu a ƙarƙashin wannan kenan nukta uku ne nukta ta farko rage mutane rage al'ummar duniya na biyu hanyoyin da ake bi abinda ake kira alwasa'il don a zartar da wannan bukatar ko wannan program paske hutta ce wasa'ilu tanfiziha yadda za a yi azartar da wannan sai abu na ƙarshe al'ahdaf al-mustahdafa to al'ahdaf shi ne mai manufarsu ta cimma wannan buri da suke sun su cimma wannan buri in muka duba Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci duniya haka ne ko ba haka ba kuma ya ce wa basa min huma rijalan kasiran wani sa'a turawa ba su suka halicci duniya ba ba su suka halicci mutanen duniya ba ba su suke arzita mutanen duniya ba Allah subhanahu wa ta'ala shi yake arzita mutane shi ya halicci mutane shi ya halicci ƙasa shi ya halicci sama shi ya halicci iskan da muke shaƙawa kenan Allah bai kasa ba wajen halittar mutane kuma bai kasa ba wajen samar musu abinda za su gudanar da rayuwarsu da shi a bisa doron ƙasa Allah ya ce walaƙad makannakun fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'aish walaƙad makannakun Allah ya ce tabbas mun tabbatar da ku a bisa doron ƙasa wa ja'alna lakum fiha ma'aish mun sanya muku abinda za ku rayu da shi to kenan a samu wani dan ta'adda wanda yake ganin duniya ba za ta ɗaukar nauyin mutane ba da ina samu wani a samu wani ya ga cewa allan da ya halicci mutane ba zai iya arzikta su ba ya wadatar da su da abinci wannan ɗan ta'adda ne ina ya samu wannan a samu wani allah ya halicci mutum ya ga kamar mutane sun yi yawa ya kamata a rage su bisa doron ƙasa wannan ɗan ta'addin shi yasa abinda suke ce muna mu 'yan ta'adda ba mu ne 'yan ta'adda ba hakikatan su ne 'yan ta'adda to wannan hutsa ko wannan tsari na rage mutane a duniya ba abu ba ne wanda su turawa kamar yadda muke tunani su suka fara shi a duniya mun gane wannan saboda galibi za ku ga waɗansu abubuwa kamar turawa su ne suka fara samun ci gaba a duniya ko suka fara aikata wani abu ba haka nan ba tun lokacin da turawa allah ya ba su ilimi na kere-kere bayan sun sace shi daga musulmi a daula ta andalus wadda ake kira andalusi wanda musulmi sun yi shekara kusan 857 suna mulki a turai kuma ilimi na duniya a wannan lokaci na kere-kere yana a hannun musulmi kuma da yaren larabci ne ake karatu a turai wanda da yawa daga cikin 'ya'yan musulmi ba san haka ba shi yasa suke ɗaukar yaren larabci ba a iya ci gaba da yaren larabci a an sama virus ne cikin kwakwalwa da larabcin ne aka karatar da turawa har suka kai wannan matsayi ƙasar spain da ake kira spain yanzu ita ce andalus andalusi hutsa ta rage mutane ba turawa suka kawo ta ba amma a tarihin duniya ba musamman mutum na farko da ya fara kawo ta ba amma kamin turawa da shekara fiye da dubu biyu akwai wannan tsari a duniya Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ƙasas yake cewa na tulu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun muna baka labarin annabi Musa da fir'auna bil haqqi da gaskiya to wani wuri kuma Qur'ani bai ka bil haqq kaga nan yace natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna بالحق sannan kuma a cikin suratul ma'ida Allah ya ce watlu alaihim naba abnai adama bil haqq amma a cikin suratul shu'ara sai ce watlu alaihim naba ibrahim bai ce bil haqq ba to ba dan saboda kissa annabi ibrahim ba gaskiya bace shi yasa bai ce bil haqq ba a a duk qur'ani gaskiya ne natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun ga wanda suke yin imani domin su ne za su amfanuwa da shi amma alkur'ani an saukar da shi a karanta ma kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna fir'auna ala fil ard haƙiƙa fir'auna ya yi girman kai a bayan ƙasa ya nuna buwaya tai ya tumbatsa yana ganin ya kai makura sai Allah ya ce wa ja'ala ahlaha shi'an shi fir'auna ya mai da mutanen ƙasa shi'an al'umma daban-daban ya rarraba su ya kakkasa su sai Allah ce ya stad'ifu ta'ifatan minhum shi fir'auna yana raunana wata al'umma daga cikin al'ummominsa ko al'ummomin da suke rayuwa a daularsa sai Allah ce yi zabbihu abina'ahu yana yayyanka akwai bambanci tsakanin zabaha da zabbaha yan an ce zabaha ko yazbahu yankan bai da yawa amma an ce zabbaha kai da kanka kasu abin akwai yawa ko ba ka da muni to yi zabbihu abna'ahu yana karkashe 'ya'yansu maza yana yayyanka su domin na an ce yana yayyankawa amma wani wuri sai a ce ya kashe to kisa daban yanka daban ana iya a kashe mutum ta fuskar yanka ko kuma ana iya halbi shi ko ana iya kada mutum cikin ruwa ko ana iya kona shi kenan alƙatlu a ammu min zabh amma shi yanka wani nau'i ne daga cikin nau'i na kisa mun gane wannan da kyau sai Allah ce yuzabbihu yana yayyanka ƴaƴansu maza fi'li mudari'i ne al-fi'lu al-mudari yufidu al-hal wal istiqbal yana nufin ana nan ga yanzu kuma za a ci gaba da yi gaba wa yastahi nisa'ahum yana barin ƴaƴansu mata Allah ya ce innahu kana minal mufsidin shi fir'auna ya kasance daga cikin mabarnata ko cikin mabarnata kuma wani wuri Allah ya ce babban innahu kana ariyan minal musrifin to wannan aya tana ɗauke da wasu tsare-tsare da siyasu daban-daban na tafiyar da al'umma amma guda ce za mu magana kanta da haka sauran za mu yi ishara ne zuwa gare su da Allah ya ce inna fir'auna ala fil ard fir'auna yayi girman kai a bayan ƙasa wannan yana fassara mu da abin da ake kira da yaren faransanci a yanzu la dictature mulkin kama karya kana iya cewa inna fir'auna ala fil ardi fir'auna dan kama karya ne inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an nan ma akwai wani wata strategy ko wani tsari program ko wata siyasa wata politik shine diviser pour régner ko kuma diviser pour mieux régner da yaren english suna cewa divide and rule in kana son ka mulki mutane sai ka yi sai ka raba hankulinsu wagga ita ma siyasa ce tana bukatar karatu mai zaman kanta mai zaman kanshi sai Allah subhanahu wata'ala ya ce yastad'ifu ta'ifatan minhum me yasa fir'auna yayi haka don ya raunana wata jama'a domin ya mai da waɗannan su ne nashi ya mai da waɗannan ba nashi ba kuma in ya rarraba ka hankulan mutane duk wanda ya ce zai balle sai ya hada sauran jama'a ya yaƙi shi sai Allah ce yuzabbihu abna'ahum to wannan yuzabbihu yana yayyanka ƴaƴansu maza wagga siyasa ce ta extermination yadda za a yi a hallaka mutane a kare da su wa yastahi nisa'ahum yana barin ƴaƴansu mata a raye wannan kuma siyasa ce wato ta at-ta'bid at-ta'bid shine bautarwa anan da Allah ce fir'auna yana yayyanka ƴaƴansu ba ƴaƴansu kadin ne yake yankawa ba ma'ana kisan yayi yawa shi yasa Allah ya amfani da kalmar da take bada wannan amma malaman balaga sai su ce to akwai wani abin faɗa a nan mi an ka ce yi zabbihu abna'ahum fir'auna yana yanka ‘ya'yansu fir'auna ke ɗauka yuka ya yanka ya ba da umarni a yanka su kina akwai majaz domin ko kuma usulubin min asalibin lokacin arabiya kamar da waɗansu malamai suke cewa shi fir'auna ba shi ke ɗauka yuka ba duk yaron da an ka haifa shi yanka shi na bani isra'il fir'auna ya ba da umarni a aikata shi yasa idan aka ce wani mai kuɗi misali ya gina gida ba ana nuhin shi ya zo ya kwaba siminti ba ko laka ya aza birgi ya yi birgi ya gina gida amma shi ya mi shi ya ba da kuɗi aka gina ko ba karmari to kenan fir'auna ba dole ba ne shi ya je ya yanka amma me yasa Allah ce fir'auna ya yanka don mi da umarnin shi an kai shi yasa duk abin da ka ba da umarni aka aikata ko na alkhairi ko na sharri za ka ba da amsa gaban Allah to wannan wasu suna kiran shi extermination wasu kuma suna kiran shi nettoyage ethnic kaga ashe fir'auna ya gabaci turawan yamma ta fuskar zamani kenan hallaka mutane a hana su yawa ashe ba yau ne aka fara ba to a nan tambayar da za mu yi mi yasa fir'auna yayyanka 'ya'yan bani isra'il tunda mun san jariri ko jinjiri bai mu kowa laifi ba kowa wani laifi ya an kahi yaro jariri ya yi wani laifi to don yanka kashe shi akwai abin tambaya wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa abin da ya sa fir'auna ya yanka 'ya'yan bani isra'il saboda yana da bokaye bokayen nan sun buga mishi ƙasa suka ce mafir'auna za a haifi wani ɗa daga cikin ƙabila ta bani isra'il shi ne zai zan sanadiyar wargajewar mulkinka to kuma kun san masu mulki ga al'ada in dai ba sun fahimci addini ba suna rike da aƙida ingantatta mutanen bokaye ko ba karan bane wannan na farko kenan sai dai wannan ba nassi ne tabbatar da shi ba yana shiga cikin isra'iliyat abu na biyu waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa a shi fir'auna tun da ya rena bani isra'ila ƙabila ce wadda ba ta da yawa to ya fi son kullum ƙabilu su zan 'yan kaɗan ƙabila shi tafi yawa saboda mi saboda ya zama to ya kare mulkin shi mun gada wannan da kyau yawwa waɗansu kuma suna ganin a'a su bani isra'ila yahudawa tunda annabi musa yana cikin bani isra'il ko ba haka nan bane suna da waɗansu ɗabi'u guda biyu al'umma ce wadda ba ta yawa a duniya ba'ana ba su da yawa saboda mutane ne waɗanda ba su yadda ba su aura ko a aura gare su jininsu mai tsarki na don bai ba wanda ta shiga aljanna sai su haka suka ce Allah ya ce wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara anan ba wai ana nuhin da yahudawa da kristoci ba sun ce babu mai shiga aljanna sai su kamar yadda da yawa daga cikin yawa suke fassarawa wannan kuskure ne a'a nan au litanwi' aw wagga tana nufin tanwi'i yahudawa sun ce babu mai shiga aljanna sai mi sai ba yahudi su kuma kiristoci sun ce babu mai shiga aljanna sai mi sai kirista da yawa daga cikin mutane ba su hankalta ma wannan ba domin yahudanci daban kiristanci daban ko da kaga an hada bibil wuri daya an ce ancient testament nouveau testament ƙarya ce a wajen yahudawa kiristoci kafirai ne 'yan wutan a wajen kiristoci yahudawa 'yan wutan amma zan dan baka abubuwan da zai sa su ka gane su yahudawa a wajensu allah biyu ne waɗansu daga cikinsu akwai allah babba akwai kuma uzairu wa qalatil yahudu uzairu ibn allah su kuma kiristoci a wajensu uzairu ba allah bane kuma ba dan allah bane to amma su kiristoci waye allah a wajensu annabi isa shi kuma annabi isa kiristoci sun ce allah ne suka ce allah uku ne trinity aqida ta trinity allah uku ne suka ce ai annabi isa allah ne akwai allah babba akwai maryam ita ma allah ce wasu suka ce a'a maryam ba allah ba ce akwai allah babba akwai isa akwai ruhi mai tsarki to kaga tun daga nan aqida su ta yi ta sha bambam abu na biyu annabi isa a wajen kiristoci mine ne ɗan allah ne kuma allah ne tunda allah ce wa ƙalatin nasarar masih abdullah to annabi isa a wajen yahudawa mine ne ban ji ba ba ta faɗuwa shi ne a wajensu ɗan zinani wal'iyadu billah Allah ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya to daga ina suka za aqida daya a a lokacin da za a kashe musulmi a kwace ko a tsace dukiyar kasashen musulmi da yahudawa da kiristoci su sada kansu amma kowanne daga cikinsu bai ɗauki wani addininsa na gaskiya ba ne kuma allah da kansa ya ce wa ƙalatin yahud laisatin nasara ala shai wa ƙalatin nasara laisatin yahudu ala shai sannan allah ya ce yahudawan kansu ba haɗe suke ba ta hasabuhum jami'an wa ƙulubuhum shatta su ma kiristocin suna kafirta juna 'yan protestant suna kafirta 'yan katolik 'yan katolik suna kafirta 'yan protestant الله يتي ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة أشياء أكوي عداوة كان كريستوتي سما يهودا وأكوي عداوة سكن كان يسو وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ashe su ma akwai adawa kankanin su amma su in za a ci amanan musulmi sai su haɗa kai kuma Allah ya ce wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabayan qiblata ba'd to da wace hujja ce zaka zo ka ce kristoci da yahudawa sun ce babu shiga aljanna sai su a kristoci sun ce babu shiga aljanna sai su yahudawa sun ce babu shiga aljanna sai su haka ne fasara take wannan yana daga cikin akhta da waɗansu suke yi wajen fassara alkur'ani mai girma to anan su yahudawa addinin su ba mai shiga sai ba yahudi addini ne na jinsi amma kiristanci ko ba bai hudu bai na shiga to su yahudawa saboda ba su yadda ba su yi aure ga wata kabila kuma ba su yadda ba su aura ma wata kabila in ka gaba yahudi ya aure wata mace wadda ba ba yahuda ba to za a taimaka ma yahudanci ne akwai wani babban entere shi yasa wanda ya aure yar donald trump shugaban kasar america wanda ya sauka ba yahudi ne mi yasa saboda donald trump babban mutum ne a america zai iya taimaka musu cin maburinsu idan ka gaba yahuda ta auri wanda ba ba yahude ba to akwai wani buri da ake son a cimma kama an yi sakrifiyanta ne saboda a cimma wani buri wani babban mai kudi wani babban mai mulki wani babban masani saboda su cimma wani buri ko wani wanda ya san wani sekrai na wani abu wanda suke son su cimma a duniya shi yasa to ba su yawa to al'umma in ta kasance ba ta da yawa domin duk al'ummar da take aure take aurarwa za ta yi za ta yawa a duniya amma duk al'ummar da ba ta aure sai wa junanta ba ta yin yawa to tun da su suna da wannan aƙida sai sun ka zamanto 'yan kaɗan to matsalar ba kasancewa su 'yan kaɗan ba kuma suna son su mallaki masu yawa domin idan al'umma ba ta da yawa kuma take son sai ta mallaki masu yawa to hanya biyu ce ko dai ta zamanto al'umma ta gari sai a ba su jagoranci don mi don saboda halayensu ko kuma ta zamanto al'umma ce ba ta gari ba sai ta yi amfani da sharri to waɗansu malamai suke cewa mahallu shahid a nan su yahudawa sun ƙi mu'amala da sauran ƙabilu ba sa son su yi yawa su ne adda tsarki addini su ne kawai suka yadda da shi kuma sai suna son sai sun mallaki kasar misra to shi ko mai mulki da ya ga alama kana son mulkin shi ranka a haka nan ko ka ta gidan kaso ko ya kore ka to wasu suka ce fir'auna tawassama fihim hubbas saitara ya gano cewa mutane ne masu son su mallaki al'umma kuma ga su ‘yan kaɗan shi yasa ku dibi yanzu yahuda wanda ke isra'ila su nawa ne amma sharrin su ya gami duniya dibi yadda suke kisan filistinawa kuma duniya tana kallo ba a iya musu komi to mi yasa ba su da yawa larabawa sun fi su yawa larabawa sun fi su arziki suna da mai suna da komai amma kuma isra'ila ta gagare su saboda mutane ne masu sharri sun san yadda ake yi a hana al'umma ta motsa a gurguje duk da yake ba karatunmu bari abubuwa guda uku su ne da ka rike su to ka rike matsarbabin al'umma matsarbabi muna cewa matsarbabi jijiya ta kwabri ta baya ita ake cewa matsarbabi in an rike ta mutum yana iya tafiya to haka suke abu na farko ka yi ƙoƙari ka rike dukiyar al'umma a hannunka sai suka ƙirƙiro bankuna da riba dama suna aiki da riba wa akhduhumur riba wa qadnuhu an shi yasa tsarin riba da yahudawa duk yawa mai duniya kuma kamfanin da ke buga ma america kuɗi dola dama amerika yanzu ita ce fawa a duniya kuma kudinta su ne mafi karfi a duniya ko mafi tasiri a duniya to sun je can suke buga ma amerika kudi kenan arzikin amerika a hannun waiki a hannunsu abu na biyu in kana son ka mallaki mutane sai ka riƙe tsaro defense shi yasa pentagon masu kai da kawo cikinta masu zartar da al'amari yahudawa ne ba abin da zai wuce wanda ba su da labari sai an Allah ya so haka sun rike tsaro abu na uku sai wasa'ilul i'lam kafafen yada labarai CNN ta su ce su suke jagorantar ta kamar yadda ake fada kenan za su hana duniya ta gane ina ne gaskiya take domin kafafen yada labarai irin su rfi irin su cnn irin su doce bele da murya amerika duka suna da bbc duka suna hannunsu waɗannan magoya bayansu ne ya za a yi su baka labari na gaskiya ba zai yiwa ba to a takaicin takaitawa fir'auna ya gane wasu malamai suka ce kamar fir'auna ya gane cewa suna son mulki kuma sun san yadda ake yi duk da suke 'yan kaɗan ne su mallaki al'umma to sai ɗaure anniyar ya ƙare da su shi ya sama itilar shi ma haka ya gano ga su 'yan kaɗan kuma sun zo suna mallake mulki dukiyar alman suna shiga cikin defense suna samun manya-manyan makamai kuma suna ƙoƙarin kafafen yada labarai su zan nasu kenan za su mallake ƙasa alman sai ya shiga hallakar da su mun gane wannan to fir'auna kenan ko ya zamanto waɗannan dalilai guda uku bokayen shi ko ba haka ba ko kuma siyasa shi bai son su yi yawa dama akwai kabilun da baya son su yawa yafi son kabilar shi tafi yawa ya ci gaba da mulki saboda shi adda majority ko kuma a'a ya gane yahudawa suna son mulkin sa ko ukun nan ko ɗaya daga cikin su amma dai na bokayen shi ba za mu yi i'tibadi akan sa ba can shi ya sani da shi da bokayen shi in ba hakan ta kasance wasu na cewa fir'auna ya yanka 'ya'yan bani isra'ila jariri biyu, ko ba ka dan bani to duk da yake hasashe ne babu aya babu hadisi amma wannan hasashen in ka kalli alkur'ani sai kaga akwai rauni ne shi dalili kuma fir'auna ya yanka 'ya'yan bani isra'ila bani isra'ila al'umma ce guda kafin a haifi annabi musa fir'auna yana yanka 'ya'yan bani isra'ila bayan an haife shi fir'auna ya yanka bani ƴaƴan bani isra'il shekara ha annabi Musa kai dan shekara 40 Allah ce walamma balagha ashuddahu wastawa atinahu hukman wa ilma kuma fir'auna yana yankan ƴaƴan bani isra'il ya za a shekara 40 ana yankan ƴaƴan al'umma kuma a ce mutum jariri 12000 shekara 40 ai ba wasa bane ko fiye da shekara 40 ne don haka wannan hasashe nasu bai yi ba allah ɗai ya san abin da fir'aunan yanki to wannan siyasa kafin turawan mulkin mallaka don fir'auna a afirka yan rayu ba a turai ba ne balantana a ce aikin turawa ne wannan ita ce siyasar da fir'auna ya bi saboda ya rage bani isra'ili mu kuma a zamaninmu bayan turawa sun yi conference de berlin ko kuma berlin conference a alif da da takwas tamanin hudu zuwa alif da takwas tamanin da biyar a 1884 zuwa 1885 sun yi taro yadda za su mamaye duniya musamman dai afirka yadda za su ciccira ta turawa sun zo sun yi muna mulkin mallaka da ake cewa mulkin mallaka kuma suka samu rinjaye a wannan lokaci babu wata ƙasa wadda ba ta zama ƙarƙashinsu ba to a nan sai mu ga cewa turawa su ne fir'aunoninmu domin sun zo sun mamaye kasashenmu ba gaira ba sabab ba wani dalili kuma sun kashe na kashewa to wannan yakin da suka yi a wannan lokaci tun daga nan suka ɗauko wannan tsari na za su rinka hallakar da mu ta hanyoyi daban-daban yakin da aka yi sun kashe mutane da dama sun rage mu da al'umma haka ne ko ba haka ba wanda ya mallake ka yana son ka kubce ha bai su to kenan dole sai an ga ya za a yi kuma ba za mu ci gaba ba ba za mu yawa ba domin bahaushe ce alamar ƙarhi tana ga mai jiki kinan alamar nasara a zahiri tana gawa masu yawa a zahiri sai dai in Allah ya so irin jar da ‘yan kaɗan akwai masu yawa kan min fi'atin ƙalilatin galabat fi'atin kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlayhim ra'ay al-ayn ko tarawnahum mithlayhim ra'ay al-ayn aw taqra'a wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar daga cikin hanyoyin da aka bi aka rage ma 'yan afirka yawa sai aka kwashe su aka kai su turai don su gabatar da aiki yanzu in ka ɗauki ƙasar amerika akwai baƙaƙe ko babu sun kai fiye da kashi goma cikin ɗari na mutanen amerika daga ina suke daga afirka to yanzu tun da can suke rayuwa an ƙara yawan mi an ƙara yawan mutanen amerika an rage yawan mutanen afirka a wancan lokaci da suka ɗauki 'yan afirka sun je ne su yi musu aiki kuma sai suka rika ba su magungunan da ba za su haihu a can ba to shi yasa wannan siyasa na cewa mun yi yawa in aka dibi ƙasa afirka ta fi turai girma turai yalla sai a jefa ta cikin afirka su uku ko su hudu amma ba a ce turai ta yi yawa ba sai an ka ce mun yi yawa mi yasa saboda suna son ga hili muna da shi amma sai a ce bai dace mun yawa ba to da wani dalili ƙasar china sun sa siyasa cewa duk mutum guda zai haifi ɗaya saboda suna da ƙarancin ƙasa to mu afirka ba mu da ƙarancin ƙasa to don bi ake cewa mun yawa to sai suka bi hanyoyi waɗanda za a bi a rage mu su ne nake son in ɗan taɓa muna su ba wai zan fayyace bayani ne kansu don lokacin ba zai ba mu dama batun da awa ɗaya ne za mu iya tattaunawa kan wannan amma za mu faɗi wasu hanyoyi da aka bi daga ciki lokacin da suka zo yaƙi a nan afirka sun daddake ko sun dandake mazaje masu yawa kun san daddakewa ko kun san raguwa na cewa an zage shi ko an daddake shi ko an dandake shi bai haihuwa to da yawan mutanen afirka an yi musu irin wannan azabar kenan ba sa son mu yawa a nan cikin gida daga cikin hanyoyin da suka bi na su hana mu mu yawa bayan kisan mutane da suka yi to yanzu sai suka ce a bisa babbin hanyoyi alwasa'il alhissiya wal ma'anawiyya a bi hanyoyi waɗanda ba a gani da hanyoyin da ake gani to hanyoyin da ba a gani daga cikinsu akwai aƙida mun san aƙida abinda mutum ya yi imani da shi su turawa mutane ne masu bauta ba dukiya a kasashensu na biyu za ka haifa galibi in ka yi yawa uku ko da kana da kai kafi kowa kuɗi sai ka iske yayanka guda uku ne bakin nan za ka tsaya shi ko bakin mutum sai ka iske shi da jari na jikka 150 ko jikka 200 da mata hudu da ɗa ashirin kuma duk ciki ake ci to tun da su suna bauta ba dukiya mu ko dukiya ba ta dame mu ba kuma can da mai yawan 'ya'ya shine mai arziki domin in kana da ɗa talatin sun kai maka noma sai ma ka ba da 'ya'yanka saura boni su wani wuri su taimaka wa mutane ma koko a kai su haya kinan ba ma tsoron mi ba ma tsoron haihuwa saboda duniya ba ta dame mu irin yadda duniya ta dame su to sai suna ganin ofir a mizir yau da gobe jibi da gata mutanen nan da muka karkashe su kuma suna ƙara yawa to ta fuskar aƙida ya an ce aƙida addini ko kuma a'a a sa ma wani tunani ka yadda da shi sai suka kawo rage 'yan afirka addinin kiristanci suka ce mata guda ce aka ce ayi haka ne kuma haka ba amma da suka zo afirka sai suka ga 'yan afirka lokacin mulkin mallaka mutum guda da mace arba'in in aka ce ya shiga kiristanci ya watsar da mata talatin da tara yana shiga sai suka ce to in kun ka gaya musu banna za a yi ku ce musu yesu almasihu ya ce ai mace guda amma banda afirka ne banda dan afirka kaga wannan yaudara ce amma idan addinin ku yayyadu sai a sa cewa kowa ya tsaya da mata guda guda guda guda guda shi yasa za ku ga dan bariki da salar na miliyon biyu ko uku amma mata guda ce gare shi da ɗa biyu aƙidar turawa ta shige shi to amma wannan bai isa ba son ya kai ya karantar da mu cewa mu bai dace ba muna mata muna haihuwar 'ya'ya ba mu iya ɗaukar nauyinsu haka ne ko ba haka ba a shar'ance ai baka yan aure sai kana da kudura ta ciyar da iyalinka ko to amma abin tambaya a nan shin wai arzikinmu ya ishe mu murayu ko ko ba mu da arziki faransa ba ta da uranium ko tana da faransa ba ta da petrol ko tana da faransa ba ta da zinariya ko tana da faransa tana da mutum ya fi miliyon 60 da wani abu nijar tana da har yanzu mutum miliyon 20 da bakwai to yaushe ƙasar da ta fi faransa faɗin ƙasa ita ke da iraniyon ita ke da or ita ke da petrol da arziki mai yawa a ƙarƙashin ƙasa ita bai dace mutanenta su yi yawa ba sai faransa wadda ba ta daɗannan abubuwa ita ce mutanenta da dace su yi yawa shin arzikin da ita ƙasar nijar take da shi da za a fiddo shi a raba shi a yi adalci shin zai ishe mu ko ba zai ishe mu ba to tun da baransa ba ta son a gane tana sata arziki kuma tana game kai da sauran tsiraru waɗanda suke jin yarenta a ɗauki arzikin a kai musu a ɗan musu a toshe bakinsu su ma a ƙi da su ta a tsaya da mata guda amma kana iya yin karuwa da budurwa ka ɓata ɗiyan mutane sun fi ɗari kun ga dole su kawo wannan aƙida to wannan hanya ta farko daga ciki kenan hanya ta biyu suka ɗauki hanya ta kafafen yada labarai a wayar muna da kai sai ga furoje-furoje suna tallaka pot kwararrun roba ko amma ba su a ce mishi kapot sai sun kace a ce hulla wata hulla ta wadda Allah ya cine mata albarka hullar talazina kuma sai suka ce to a yi amfani da makwaɗaita daga cikin almajirai zai kaga an doki malami dun rana jika hamsin ake ban shi a ta yi ƙauyuka musamman tun da 'yan siyasa na tare da su sai a ce to a je da su in aka je su turawan ba su yarurrukanmu sai a ce mahakimi ga bakon gwamnati bakon gwamnati yana taɓuwa bai taɓuwa sai a zo a sa manya-manyan oparler ko bafi laspika sai a sa waka gidan hakimi idan mutane suka ji akwai waka da ke ɗaya gidan hakimi ina za su ji can duk wanda ya sarko bayan la'asar ansa can yayi da an yi wanka sai a tara samari da 'yan mata sai a samu wani shidani da sunan mallamta ya tallata musu kafot ya ce Allah ya ce wala tulku bi aidikum ila tahaluka kak ku jefa kanku cikin halaka duk wanda ya sadu da mace bai sa kwararren roba ba zai iya ɗaukar sida amma in ka sa kwararren roba ka kare kanka shikenan sai ai wai jika hamsin sun ci gobe an ka wani kauye haka in kwana goma yayi jika ɗari biyar hanya ce ta mi ta a rage al'umma da sunan furoshi bayan wannan za a zuba makudan kudade a kafafen yada labarai na duniya da na cikin kasashenku da na waje sai ka ji an ce ga wani program special a yi tiyatar na gidan rediyo a yi tiyatar na gidan tv a kawo wani shiri tsarin iyali da suna cewa kayyadewar iyali sai suka ji malamai sun bude huta sai sun kace tsarin iyali a sa tazara su ba tazara suke abin gaba akwai bambanci tsakanin espace de naissance da limitation de naissance domin espace sanya tazara ko musulunci ko ƙur'ani ya faɗi akwai tazara tsakanin mabiyi da mabiyi wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra tsakanin mabiyi da mabiyi ana samun wata talatin shekara biyu da wata shidda amma su sun kace in an ka ce espas da suka ga an buɗe wuta limitation de naissance ba ta yi sai suka suka ce a'a espace de naissance ake nufi kuna ganin hotuna ana talla wai mace da ɗa guda ga bai guda ga hannu guda na nan ga sun yi yawa wai azabtar da kanta ne take yi wannan ana nuna ɗan afirka wawa ne mabiyin shawatai ne wai shawamun muke bi kamar dabbobi muke to saboda allah da wanda ya mace ɗaya biyu uku hudu idan an ce mishi dabba yana da shawa da wanda ƙato ƙaton ƙaddara ya auri ƙaton ƙaddara wani na addabba cikinsu da wanda ya kwanta da ƙato da wanda ya kwanta da mace wani ne dabba da inda mace ta yi aure da inda mace ta kwanta da mace to wannan shi ne abin da ya kamata mu fahimta saboda yawan makami ne natural wanda Allah ya ba mu wanda ba za su mallake mu ba zuwa gaba to shi yasa sai su tallata kuna jan ana tiyatar wata ta zaka ta tara matan gari cikin tiyatar tana cewa ku yanzu kaka na a wallahi ni mai gida na ya hana min shakatawa duk shekara sai na haihu ai ba duk mace mace take haihuwa duk shekara sai an ka particulier ana ma mata aure tun suna 'yan ƙanana wa yake muku dole ne sai an yi mace aure tun tana karama ba dole ba ne ko lokacin da ma ba a yi sa lakwal ba akwai mace da sai ta kai shekara 18 ashirin ba ta yi aure ba to wannan saboda idan ana saurin aure al'umma ƙara yawa za ta yi shi yasa suke ganin cewa to kina akwai matsala arzikin da ke gare mu muna son mu zamanto mu za mu mallaka shi bayan kafafen yada labarai daban-daban sai akwai hanya kuma ta tattalin arziki sai a ce ba ku iya ci da 'ya'yanku ana son a tsoratar da kai a aƙidar ka wanda a ƙauyuka wannan bai da ƙarfi amma a birni ya fara tasiri saboda inda lakwal kyauta ne kana so ka kai ɗanka lakwal ko in ce boko yanzu prive sun yi ƙarfi to in kana da mace ɗaya kana da 'ya'ya uku kuma ba ka iya biya musu kuɗin lakwal domin salarkin ka ba wani lokacin ba zai ɗauka ba ni za ka yi dole ka yadda da aƙidarsu shi yasa mutanen birni yanzu sun fara tsoro tsoron ‘ya'ya amma ba ƙauye shi babu ruwan shi da ya ta yi magina ya buga birgi sai shi ɗakin laka ya ta ya saro icce ya gyara yalla tol ɗina zai bida in babu tol ya nemo itace irin waɗancan nada a ɗaɗɗaura su a yi ɗaki zance ekonomi gare ka ya ƙari kai na matakka taka buƙatar wuta da famfo da kaza da kaza shi mata shi duk wannan babu a cikin ruwan dawa ko na hatsi da bakan miya ai ta sallah ana jiran mala'ikin mutuwa shi yasa kuɗin da suke rike mace guda a fari suna iya rike mace ɗari a Nijar kenan babu da tsadar rayuwa wannan ya sa shi yasa a ƙauye wannan abin bai yi tasiri sosai ba amma a birni yana tasiri saboda akwai fakcir ta ruwa takardar ruwa kenan akwai fakcir ta wuta takardar wuta akwai akwai akwai akwai akwai lalurorinta sun yi ma yawa ba ka iya karawa amma kawai babu wani masu kiyo su babu ruwansu bukka ta ake yi a yi bukka hudu a zamna sai a kara a yi gaba in zaman ya kai karshe a tatso nonon raƙumi ko nonon saniya a sha to shi yasa sai suka buga kuɗi france fa a nan ƙasashenmu suke ba mu shi sai sun gada masu ɗanmuna kenan ko inda sai an gada ma za a ba mu arziki a ɗan ɗanmuna kuɗi babu ranar da za mu fita cikin talauci ko ƙangi na rayuwa balantana hannu yi tunanin mu ƙara aure daga cikin waɗannan hanyoyi da aka bi ya ku uwa musulmi akwai hanyoyi na 'yan tawaye da 'yan ta'adda da yaƙe-yaƙe duk waɗannan 'yan ta'addar da muke gani da 'yan tawaye hanya ce ta a rage al'ummomi domin ba su iya fitowa su ce a'a suna son a ƙare da mu kamar yadda ɗaya daga cikin mata ta ƙasar afirka du sud jagoransu ta ce afirka aljanna ce amma in babu 'yan afirka samanta mi take nufi a hallaka mu su zo su yi mu su zo su rayu to shi yasa sai su kirkiro 'yan tawaye a zo ana kashe waɗanda ba su yi ba su gani ba su kirkiro ta'addanci ana kisan mutane shi yanzu mutumin da ya makamin ƙare dangi shi ke cewa yana son duniya ta zauna lahiya ko yana kamar ɗan adam ba gaskiya ba ne muna fahimtar wannan to wannan yaƙe-yaƙen da kuke gani kuma ba wannan ɗai ba idan son samun su ne ba sai sun zo da kansu ba shi ne su tayar muna da yaƙin ba sasa shi yasa duk ƙasa in suna son su hallaka ta mi suke yi sai su ta da yakin ba sasa a cikinta gar civil civil war sun ta da yakin ba sasa a nigeria biafra sun ta da yakin ba sasa a korea da ta arewa da ta kudu sai da sun karabu biyu sun ta da yakin ba sasa a rwanda sun ta da yakin ba sasa a burundi suna sun su ta da yakin ba sasa a kamaru tsakanin 'yan ingilishi da 'yan faransai sun tada yakin basasa a ƙasar chadi sun tada yakin basasa a ƙasar somaliya sun tada yakin basasa a sudan sun tada yakin basasa a eritrea sun tada yakin basasa a libya sun tada yakin basasa a ina a ina a ina dun biyarsa suke yin wannan saboda in suka haɗa ku ta fuskar rikicin addini ko rikicin kabilanci ko rikicin bangaranci dan wancan dan gabas da dan yamma da dan jaha da dan jaha kuka shiga juna sun samu abin da suke so sai ku hallakar da miliyoyin ku wa ku wa ku su ba ku bashin makamai ku kashe juna su ƙara muku bashi suna ɗiba arziki sannan in kun ƙara yaƙi kuma ku biya bashin makaman da kun ka halaka kawunan ku daga cikin hanyoyin da ake bi a rage mutane akwai abinci da suke kawo muna da nau'i-nau'i na magani da idan ka sha magani ɗa guda sai ka ji kawarki yanzu magunguna kalman ne suke yiwuwa maganin da zai ɗan kwantar da ciwo amma baya maganin shi abu na biyu kuma yana da efe secondaire ya kashe wani ciwo ya haifar da wanda ya fi shi bala'i saboda mun dogara da su abincinmu cututtuka waɗanda kakakin nan mu su san su ba yanzu sun bayyana gare mu in muka duba saboda mun dogara da abincin da ke zuwa daga wajensu babu control abincin da za a turo a afirka ko abubuwan da za su turo a afirka magi wanda china take yi a turo a afirka idan ya hito da kamfani sai an si mai escort na jami'an tsaro sai an tabbatar da ya zo bakin form an loda jirgi ya daga an tabbatar da ya tafi sannan su dawo don ka aikona da shi a saida cikin ƙasa amma mun sai su kawo mana shi su saida mana shi shi yasa abincin da muke ci da alluran da suke talla waɗanda ake cewa za a yi mana allura ta kaza allura ta kaza hatta da coronavirus da aka kirkiro ai sun haɗa wannan virus ne sun sa tsammanin zai hallaka mu 'yan afirka ƙarshe sai Allah ya maida makura anniyar malaria ta jima tana kashe mutane sun san maganinta amma suka ƙi mutane bayani zawo da amai sai a ƙarshe sai an ka gano maganinta gishiri da sukari shi ne maganin zawo da amai sida an ka ce ba ta da magani ƙarya ne hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam Allah bai taba saukar da ciwo ba yana cikin sunan Abi Dawud face sai ya saukar da min magani to sai an kace sida ba ta da magani saboda mi saboda idan dan Afirka sida ta kama shi saka ji an ce ya mutu suna son dubban mu muhallaka su ebola ta bayyana an ce ba ta da magani a'a ko sun gane maganin ku suna son ku ragu ne shi yasa wai cikin wata karikatur irin zanen da aka yi na desan zane wannan wai wani dan afirka na yake son ya yi zina ko ya tara da mace amma bai sun ya ɗauki sida sai ya zo inda boka sai aka gudu wani boka da ƙwarya yana duba mishi ya ce to na diba na diba na gani ban ga wata okir ya okir solution in dai ba kafat za a sawa ba wai abokanci ya duba yadda zai yi shi hana shi ya kamu da sida babu sai in ya yi sai in ya sa kafat in mutum ya tara da mace ya sa wannan kwarar roba ba ta ɗauka ciki kaga an koya mai yaren zina a fakaici to kun ga ‘yan uwa musulmi hanyoyin da ake bi na a rage al'umma fir'auna ya yi wannan ya rage al'umma kuma su ne ake canza ma salo a yi amfani da na fir'aunan na kisan mutane ba gaira ba saboda yadda ake kisan falastinawa yadda ake kisan mutane a ƙasar iraki yadda ake kisan mutane a ƙasar siriya yadda ake kisan mutane a afirka amma su suna can saboda su suna haihuwa 'ya'ya guda guda biyu biyu kuma sun jawo makansu wani bala'i shine ƙato sha'armi ƙato mace ta aure mace to yanzu wannan tambadar ita ce sai suka kawo ta afirka dama akwai tambadadden afirka suna ne ɗan daudu to ɗan daudu dama wasu daga cikinsu suna luwaɗi wasu suna neman juna to sai turawan suka ce a nemi irin waɗannan 'yan daudu a maida su wakilansu sai an ka ƙirƙiro lgbt wannan lgbt kin nan shine ƙato ya auri ƙato ko ya auri dabba ko ya auri robo to saboda Allah mutumin da ya auri robo tana nan sun bugu da sun yi al'aura wadda mace take zuwa ta sayo ta yi lalata da ita namiji su yi al'aura wadda ake buranshi ga kuran suka ga wannan ƙauyenci ne koko ya kamata a ci gaba sai aka yi puppe wadda ake yi kamar irin yan kuppe kenan yan tsana yanzu suka yi robo robo wadda ke tafiya tana magana wadda ake kwanciya da ita yanzu kuma suka yi robo wadda take aiki da rana sun ce wadda take aiki da wuta tana cin kuɗi to nan da 'yan shekaru kaɗan in ba a yi anniya ba in ba a yi hattara ba za ku ga wannan robo-robo kin ta fara shigowa ƙasashen robo akwai baka in bakin fakata kake so akwai ja kuma an samu ta na'ura cikin kanta tana magana mai daɗi ba ta saba har da huwa tana yi ana ba ta umarni to kai yanzu in ana auren dabba ko ana auren robo ko namiji na auren namiji mace na auren mace duk al'ummar da ta ɗauki wannan aƙida shekara talatin ina da ta to ba mu ne suke ba kan suna suke yi ma wannan ba a'a suna yin wannan saboda musulmai in 'yan daudu sun kai yawa da masu auren jinsi za su hito su baro turai dama ba su son mu zauna can na biyu kuma suna son tambaɗaɗɗinmu su yaɗa wannan aƙida mace ta aure namiji mace ta aure mace namiji aure namiji kenan nan da dan lokaci kadan yawan da suke so su rage mu kaga wata hanya ce aka bi da kuma kai dan Afirka ka zo ka siyo rubu ko ka bari bature ya kashe rubu ta zina ya kawo maka kuma in ba da izgili ba wallan mutun yaga an yi branshan rubu an yi mai caji ya dau wuta mutun ya tube ya ce ya kwanciya da na'ura wayoyin nan da a ciki mallan mutum ya sake tura al'aura ta cikin rubu mallan can wata waya ta haɗu da wata waya pes haba mallan mutum shi rasa duk izgilin da zai yi sai dai shi ɗauki al'aura ta yi sa cikin kuran ko harcen kai bi cikin kuran ba sai kasa abin da annabi balle ka ɗauki al'aura ka kasa bismillah shege ya fasa bari su turo ma ka ta ka gani ka yi ta zarci da wuta kuran ka yi jahannama kai ta zarci to don haka yan uwa musulmi abin da ya sa irin waɗannan mawdu'ai muke ɗauko su saboda wayar da kai na al'umma bature da shedan da shedanin mutum da shedanin aljini ba za su yaƙe ka ba kai tsaye su ce ma mun zo maka da ɓanna don ba za ka karɓe ta ba amma za a bi waɗanne hanyoyi za a bi yanzu ga shirin matasan mu a karantar da su zina da yadda ba su ɗauka a karantar da su liwaɗi a karantar da su maɗigo don dai kan mu yawa gwamnatocin mu waɗanda ke biyayya gare su a yi ƙoƙari a kawo musu wannan a ce su tallata wannan to kun ga duk hanyoyi ne yadda za a yi a rage al'umma cikin magani cikin abinci kafafen yada labarai ne aƙidu ne na addinansu kwaɗaitar da mutane ne in busu in sun ka gwamnatoci ma kansu sai a ce za a ba su biliyan kaza in sun yarda namiji ya aure namiji mace ta aure mace shekarun bayan ingila ta ce duk wanda bai yarda ba in duk kasar da ta yi ba mulkin mallaka idan ba ta yadda namiji ya aure namiji ba mace ta aure ce ba su ba ta taimako kasar ghana sun ka kai wannan ku dibi ghana ba kasa ce ta musulmi ba majority kinta ba musulmi ba ne amma suka aza doka cewa duk mutumin da an ka kama yayi wannan zai shekara goma gidan kasu sun ka ce ba su son abin nan taimakon ingila in dai sai sun yarda da wannan yanzu najeriya zamanin jonathan suka zo suka ce mai in ya yarda namiji ya aure namiji mace ta aure mace za a ba shi wata gara basa daga nan ma ya sanya doka ya ce duk wanda ya yi za a daure shi a najeriya shi ne zancen a daure yanzu kuma zamanin wannan shugaban kasa nasu kuma sun kawo wannan doka sun sata cikin waɗansu abubuwa so aka yi a bari a najeriya namiji aure namiji tun da najeriya ita ce ƙasa mafi yawan al'umma a afirka kuma sun san duk inda yawan al'umma yake matsalar ba daga yawa take ba yanzu misali ana kawo mini shinkafa daga ina daga indiya indiya ta kai mutum miliyar nawa ingila in indiya tana kwararin mutum miliyar biyu mutum miliyon dubu biyu to nijar mutum miliyon nawa na 26 ko 27 to in ka ɗauke mu miliyon 27 so nawa indiya ta lumka mu zai kai so 80 da wani abu ko so 70 da wani abu ta lumka musu 79 kuma ta babu abinci to matsalar yaƙar da suke muna shine cewa mun yarda mun zan ragaye ba mu aiki mun yarda ba mu neman ilimi ingantacce hatta da bukun da ake koya muna hayaniya ne ba mu iya kera komai ba mu iya makanmu magani ba mu iya makanmu na'urorin zamani ba mu iya makanmu kayan noma na zamani to tun da in an ka samu na wannan cikin kai ga mu 'yan kaɗan sai an ci da mu da yawan mutane wato ƙaramcin mutane ke sawar mutane su yi mi su ci da masu yawa da mu ne ya kamata mu ci da indiya da cana amma yanzu kuma daga cana da indiya ake kamun abincin da muke ci in an haɗa cana da indiya wuri guda za su lumka mu kusan 200 ko 150 to ya an kashi suke ba mu abinci ba gaskiya ba ne ma'ana arzikinmu ba mu muke sarrafa shi ba su suke sarrafa shi su ɗiba su gina ƙasashensu na biyu ma'ilimtanmu galibi sun rike su suna musu salar mai kyau sun rike su shesa komi kake da bukata sai ka tai can an gane ko kudadenmu su suke buga muna sun hana mu rika buga muka kuma kudade saboda mi saboda ya zamanto arzikinmu na a hannunmu ana gane ni sannan kuma wato suna kirkiro muna 'yan ta'adda da 'yan tawaye da yakin ba sasa saboda mi mu kashe junanmu mu rage kanmu da kanmu amma idan muna noma abin da muke ci muna yin ilimi ba don mu kar iya faransai ba a'a mu iya kere-kere to kuma ya za a yi wani zai ce muna don mi muke yin yawa mutumin da ba shi yake ɗaukar nauyin rayuwarka ba ba shi yake ɗaukar nauyin iyalinka ba ba gidan shi kake rayuwa ba shi na tambayar ka don mi kake ƙara aure bai da wannan izini to da haka wannan hutta ce saboda yanzu majalisar ɗinkin duniya hankalinta ya tashi dividend da demographic dama su ne majalisar ɗinkin duniya da faransa da ingila da amerika da rasha da china su ne majalisar ɗinkin duniya to su waɗancan su china sun yarda su yi aiki ba ni gishiri in baka banda amma da amerika da ingila da faransa su busu da wannan ba sai dai ka zan bawansu kuma ƙasar ka baka da izini a kanta kuma su tsace arzikinka kuma su kashe al'ummarka kuma su ɓata addininka kuma su ɓata ɗabi'o'inka na gari wannan shi ne aikinsu ɗan uwa musulmi lokaci ya tafi sosai na ɗan ba da dai alƙalumma da kuma waɗansu misalai game da wannan maudu'i nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama daidai allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته